أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na sha'aban hijira shekara 447 wanda ya dace da shidda ga watan biyu 2026 a darasinmu na ƙarshe mun kawo ƙarshen sotar zariyat kidan ta mutu insha Allah farkon sotar turu insha Allah kahin nan akwai tambayoyi kuma kahin tambayoyi akwai jan hankali a illa masu tambayoyi mu gane cewa hilin ba hilin tambayoyi ba ne ba za mu karanta bakin gwalgwado kuma saura hidaya gaba suna da yawa tambayoyin gaskiya jan hankali na harko wani abu ne na ji masu jin hanyoyin sadarwa wanda kwarai akwai matsala game da wani al'amari ne wanda muke so mu ji hankalin duk mai ruwa da tsaki akan hanyar karantarwa ko tarbiyya ta 'ya'yanmu saboda kun san nan da ɗan lokaci mai tsawo har yanzu mutane suna jaje ko ana jaje hata gwamnati iya jajen rashin karatun ɗiya mata wanda wani abin yana da alaƙa wani lokaci da addini ko ganin irin abin da ake a ciki ko suke neman tarbiyyar kare iyansu kaga abin ana ɗan jan birki to wani abu na gani ko na ji kai wanda zai iya kawo ƙarin cikas ga marasa iya lakwal iya mata lakwal din mai hankali in dai kuna son ci gaban a sa iyan karatu mata tala abin wannan zai karka cikas menene da harko mutane suna ta jajen ya za a yi a sa iya mata afs budurwa yan shekara 15 zuwa 20 to tana ɗan kafa tana duka tana tashi a gaban mushe a gaban ɗalibai maza ta duka ta dunkusa ta yawa tana juye-juye kuma da kaya wanda yake daman kayan an san irin kaya wani mutane suna ta jaje ya za a yi a matsayinmu tun ana magana canji ko ai ba canji mu da yana addininmu ba canjin da ya gyara addininmu abin da kashe addininmu kan tarbiyyar ɗiyanmu babu canjin da ke gashi to ana hawa ma a canza wannan abun sai ga wata sabuwa ta zo menene kullum mahiyawa ƙungiyoyin duniya ya su turo sharar sai su turo ta su tura mana wani zai ji a radiyo a nan na ji ma radiyo ta nan ana maganar wai fifa fifa kungiyar balo ta duniya ta zubo kuɗi nijar za a wani furoje na karin wani ekip ɗaya maza da mata alakwal za a yi ekip biyu ta balo za a koya iya balo maza da mata kuma za a ekip ka'ida ce za a yi maza da mata gurbikin ekip ki maza da mata alakwal yan wa dan Allah dan Allah na abin ya kawo ci gaba su a can sun yi he mu kuka ka shara a can ana kowa ke a can ma akwai lakwatin balu mai so ka dan shi balu ya ko kowa ya tsalla ma hado nan ma ba an ce akwai lakwatin balu ba to mun za a daura diyan mu dama abin ya masa yawa kuma za a kawo na sabo a tilsa ma yara yan lakwal dole a sa wani tsarin balu a cikin karatun lakwal wannan abin gaskiya zai ka ci gas mu ce budurwa a yi wani kifkin mata a cikin wasu ma har wata ana kwantar zandar a ga niyami ana kwana kwantar ana yawo haka zai zuwa tsanwa wuta ka hayanta ba ake kashe ta wani jan hankali ne ku yi hattara don kurin fifa ta ka kuɗi kusa ɗaya mu mun turu ɗaya mu karatu ba ta ɗaya mu mun turu ɗaya mu karatu ba ba balo ba eh ba magana balo ce mai san balo je ba shi amma ba mu kasa tura balle diya mata diya mata kai ko mazan ma dan gaji ka zo wace sai balo me me balo wallahi ku gyara ta duk mu ya aji wannan abu aka gyara kan shi ba wani ci gaba bayan kawo ci ko balle diya mata hannun da iwa sa musulmi wanda amince ya zama tana iwa ila balo ce ko a can ma nake hin wuza kawa mu mu zama kare yana zakawa sai su kansu matan kun da ka kudi kun an ga kudi kun ga miliyoyi ka kun ha cikin ha yan kula balo ha ba ai hatara gaskiya a gyara ta gaskiya sai magana ta biyu dole mu yi jinjina ga jami'an tsaro balle na 'yan sanda da mpg muna ji nan da kwana biyu a talabijin ba ma waya ce a talabijin ana gwadawa ba ba sauti ba yanda suka yi demantenan suka suka binciko wasu yan tsubbu yan damara bayan binciko dan kwaya dan wiwi dan drug yan wani abu kakwai wasa wannan yan drugin wa ka- mu wanda suke rusa fa duk dan drug dan kwaya mai sai da kwaya ko wiwi ko yake rusawa in saboda yan wa hadarin wiwi ko drug ta fi giya hadari saboda hadarin ta kowa saboda duk wanda ya shiga inda ya ji mutuwa cikin tawa bi yi bariwa na ɗaya ya haukace kuma haukan shi ba a warkewa hakan wuyi ba a warkewa kuma mutum bai dawowa ya bari abu ne mai rusa jama'a sai ga saudiya aka yi doka ta kisa saboda rusa al'umma ce kisa ka saudiya aka baka dabobi kashe ka zai kaga yadda suka bi hanyoyi suka samu wani wani jigon yan wiwi Allah kama su kamo sauran ma dimmi hannu a cikin Allah tona mai asiri na biyu yan danwara yan tsubu kuna gada wadda agodogo wai hadda kan hadda fatalwa iskeleta da biri da hatimi da sunan Allah da komi da akwariya na sa yan tsubu kurum yan tsubu na mali kuma ce marabu ne malami ne babuka bane babuka bane malami ne dan hatimi haka yin boka an gwado hatimin rubutun na Allah su gashi nan a ƙwariyar ina ne abin ta wani yanwa abin da yaman sati da ya wuce muka yi bayani na tsubu hadarin ɗan tsubu a cikin al'umma yanzu suke rusa al'umma su cuci al'umma su raba ka da imani a raba ka da wurinka to muna fata ku ci gaba da yi kwanaki dama aka tono wani shi ma can gabas ko irin wannan ko shi ka san kullum mata ne a gaba abu wannan shi mata yake tara masu yawa da kamar da gaske su ma yan feji suka tono asirin suka biya wata mata suka je aka ce kamar tana neman abun da aka karshe suka gano kuma lokacin sallah ya hutawa ya ce sallawa suna zamana a ɗakin shi lokacin sallah yadda ya sallah an ta sallah isha iya ji babu nema ya je sallah ka hanyar dawo sun gano a shi an ka zamana haka ma maka magana wa wa wa wa ya kaga jin kamar aljini magana da ko'ina ka ji wani ana maka magana mai ƙarfi ko'ina na ce maka ka zo zo ka dole kun ka bada an mace ce dole komai ta yi a wani wurin an kai da duwan domin kaji abin aljanu ne ashe kurin lasifika ce babbai samu wallahi a ta lagwado a ta lagwado ba ta bane wallahi bari ta tsinyawa ashe lasifika suka samu katuwa kasan kasan da kake buzu kasan da kake zama aka yi rami a ta katuwa lasifika kurin in yi ma shi a can shi dan ɗayan iya da kofa an ka zo in turo ka shi daga can yake magana kuna sanin ma na ji ɗan hawa kaza za ka wani ma haka aka da suka ga da yadda ya sallah ya dawo sai suka tona kasan buzun suka bi sallah saukin suka ji har ɗakin wanta mai magana shikirin da ya dawo iya dawo wa kun suka kira iliman kun suna dan polisi da masu najeriya kun za kama shi to kun ga wannan aikin MPG ne aikin polisi da kama ajin jana musu abinda muke jin hankalinsu abinda ya saura suna nan yan damfara da galon suke a radiyo suna cutar mutane kai ji mutum kamar shi ne annabi isa duk wata cuta tension diabetic ulcer to osoma duk wata cuta ta duniya sai ya je ruma wajen cuta hamsin kuma ya ce duk wata makazo akwai an kare cuta kuma a komo rashin arme rashin kasuwa rashin mamakishiya idan jenu ka san shi mara lahiya komi sai ji to dan Allah MPG police muna ji hankalin ku wannan a nan garin dai akwai likita akwai masu tension akwai masu diabetes akwai masu tsira nan isar akwai kuma shatiri girma ku tako kuma ga sana a gari da Allah ku gama haɗin gwiwa da likitoci da masu maganin gari a je a kawo su kai za kamar magani to kai ya ce ta garin ku kurin su ta garin su kurin ai ga sun ga sun ga sun da alikita ga yan komai akwai alikita ga gidan ma ku tarayya nan a kamo su Allah ya musu kurin kuma da kuma da su kurin wanda ke kama shi kurin ku taimaka Allah abin cuta ta yawa su mai da kurin garin kaman garin kurin su mai da kurin garin banza ku a sakun da wada kurin kullum a radiyo suke su cuta mutane muna fata wani aiki MPG ne ku binciko ku gano ku kama na kamawa ku kori na kora eh amin sai shi wanda yake cewa gadon zina wai in wannan wata baiwa Allah da sai wajen kare goma ta kiraye ne muna nan iya kawo hadarin kwashe-kwashe a cikin addini mishin ta ce magana kun san ana yada cewa man zana zunubi walam min raji dadi duk wanda ya zana sai an zanta diye shi ko ta bayan katanga ne dole shi kai zana kai ma yan da diyarka zana ba shi ce wannan magana ba ta da tushe daga Allah ko manzon da Allah ya ku zana hadari ce laihi ne wa ma ce ka'ida ce wai duk an kai kurfi dan kai ko mata kai tayi nawa bayan Allah suka ta mutanen banza na mutanen ma suka yi suka yi mutanen kwarai kuma ruwa yi aka kawo na ƙarya wanda suke don gaji wannan ruwa kawai magana ba ɗin ba ma ta'ifa ba na ƙarya ne aka shirya abin iya kawo kuma illa lalle abu ne mara kyau me ya baka nan bayan Allah kira da ta shiga ta malam da Allah ni wannan shi ne uba na muni in na sallah ba ina mai addu'a Allah ya isa he na mai din sallah na mai addu'a Allah ya isa kuma take cewa wai wai babanta ka samu labari dama wai ya yi ɗan shi na warko zane ya yi shi ita ma wani abin yanzu tana kare ta tana tana ba cikin kwarinta amma zama ta faɗa wannan zane har ta cikin banza ubanta ya sheja mata Allah ya isa wallahi yau ta take wani magana babanta ya ja mata wai ta baban ita ke inda abin ta nufin babanta ne ba ita ba ka ji ko na ce ruwa ki hanki hatara ki tuba ga Allah wannan magana ƙarya ce a gami ubanki bai alaka da zinaki zinaki daban ta ubanki daban ba ki da uziri ki kawo babanki ya kemakin zana babanki abin da ya yi ya tuba ga Allah Allah kan hauta bakinta amma hakimai adawa Allah ya sa ke ma ki tuba ga Allah wannan Allah ya ta ki wannan dama an wato wannan abin yake wannan kwashe kwashe ake kawo kwaso ga mutane a zina mutum iya iya zina dan shi bai bata shi bata mata shi bata ba wani tsakanin wannan ko akwai nasa hadisi akan akan yan uwa magana gaskiya wannan kwashe-kwashe ne gaskiyar magana wannan baiwar Allah da ire-iren wannan tunanin ajiye shi a gehe maga wannan zanen laihi ce mutum ya riga ya yi na iya tuba ga Allah kuma zan Allah ya tabbata ta tashi maka bala tuba tana wanke abin da aka kai in mutum yayi ko ka huce kai ka tuba ba ta dan ka ce ba ta dan kai ka huce masa a ce akwai abin da kai ka huce amma ce ka huce dan kai ka huce donan ba gaskiya bane ba amma aibu ne mara kyau amma a cewa abin ka'ida ce dan mutun yayi dan shi sai yayi ba gaskiya bane ba kan mutun ya dogara ke ce kika kika lalace kika kun ki to baka alake ma ki yara gaban kurin haka na ga mata saura haka nan haka wannan akwai iya kuma sunnatul hanya ya ce a kai shi kenan tun da kauta zana dama an ce kaza wa wani malami ke cewa wai wai din dan abin da zan haram shi ma dan wuta ne hadiya bakwai sai hadiya bakwai duk wannan kwashe kwashe na banza an Allah ya ce wala tazawwaju turutur ukhra ko annabi ya ce laysa min ibn zina min abu shay'in ruwa ta inganta ta ce albarka wannan ruwaye in zina bai alaka da laifin wanshi bai alaka da wani wani abu ne ga zan kyau amma in zina idan ya tuba ga Allah ya ba Allah da ko ba Allah ba wani kaman ko da bawa bai alaka da laifin wanshi laifin wanshi daban shin kun muke muke maimaitawa inda ha ako shege ko shegu ko ne shegu ba dan mana shege su ne shegu su suka yi laifin ko su suka yi zinai da aka hana har ma da haddi to shi ma shagun suka tuba Allah sai ya yi musu sai kun shiga aljanna ko kai shi kurin bai laifi ba ce wai dan wuta ne ka sauna abun akwai dangana mala zalunci wannan wanda Allah Allah sa zuwa hanya haka Allah kaddara ka zo ka abin ya sama cika cikin rayuwarka ka gyara ka ba Allah kurin sai ganka aljanna dan wali dan shari'a shiga wutan bi ba Allah ba Allah ta tamke mu sai mu cewa ya iya da ko abokin yake da komiya malaka na kudin na kudin haji wa ma shi yanzu ko ya meme yan wata haji cikin rukun musulunci guda biyar haji tana ciki kuma ta manista alayhi sabila haji ba na yi kaza ba ne ba gida kaza mota kaza mota kaza a cewa wanda ya samu inda kasan kana sallah guda biyar in lokaci ya yi ka je masallaci ka yi sallah haka haji in allah baka hali na wadata haƙƙi ne allah ɗora matsaka na musulmi ka je ka yi aikin haji haka take ka'ida ce in dai da hali ka je ka sabki aikin haji ba wani kuma akwai matsala ce ai sai kai biya ma uwarka ko babanka ji mana ka tambaya mana shi ya da rikici ko zai biyawa ko uban zai biyawa nace ka je ka fara yi kai Allah ya dora man in kai je ka kare ka dawo kuma ci kuma da cikin gida ne kai da uwayenka ya shirya wa zai fara zuwa amma dai wajibi kai na farko duk da an san uwa ce mai girman haƙi amma dai a yi abin ka a kawo kuma wata ka a kori da gidan eh ka san akwai nake can sama kana yau mai kaje mai kaje kullum kai aiki da nake ciki akwai inda an kace kai haka za ku rubuta ka to ka mata alheri ta ta shiga da wance ta gidan su akwai wanda akwai tsayin sai wani ni za a wani shiga take to ta gidan ku ma take nan kai di masala tunda inda hali ya a biya masu tare su ta tare ko in ya kiya tsohon a mai shawara in ya kiya to shi ya je ya dawo a shi ganin ba zama zama lafiya ya haya watsi eh wallaha wallaha ana yin ta cewa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam lalle akwai ruwayoyi abinda ya inganta annabi ya kama Abu Hurairah iya cewa usani khali musulmi annabi ya mun wasiya karbin bar raka'a bi ta wallaha kuma shi annabi duniya gidanta ya wallaha raka'a bi kenan magana akwai kada ita kullum wallaha nafila ce illa ba dole bace kuma sai an baka yi baka zaka ba wani matsala in kai baka lada maka yi baka lada kuma ba wani magana da dan maka yi ta ba he magana jini tana jini kwana hudu he tsaya daga baya dawo in kwana nawa kike in ya tsaya kana misali kwana bakwai kwana wani he tsaya he kai maki wanka ke sallah in ya dawo kuma ki tsaya hai kare shikenan eh wai tare da aka ce na yan kauye har me na bukatar shi ai ana ana kare cuta ka cuci dan kauye ne har bukata ka kaka tare eh ba ya sai da ba bayan kasuwa ba kai man kaka tare kawai kamar dubara a bakin gari alarma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رد منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور الله سبحانه وتعالى يا رنسوا da wa'annan ababe guda shidda Allah na rantsuwa na mata abu guda biyar kai Allah na rantsuwa da abin da ya so duk abin da Allah ya rantsa da shi akwai wani aya ko darasi cikin shi amma mu an hana mu rantsa da komai sai Allah Allah ya ce wa tur iya rantsuwa da dutse duk da idan aka ce tur dutse wanda yake da shi bukoki akwai dutse wanda itace suna hutawa a cikin shi shi na tur amma nan a cikin duwatsu dutsen da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam shine anan ake rantsuwa da wannan dutse inda Allah subhanahu wataala ya yi magana da annabin banu Isra'il Musa alaihi salam Musa a duniya ya ji magana Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuri kuma a nan aka sabkar da attaura wannan dutse Allah ya rantsuwa da shi kuma ya rantsuwa da kitabin mastur ya rantsuwa da littahi rubutacce fi raƙin manshur cikin takardu rak iya daukan takarda da abin da ake rubutu kan shi fata ce takarda ce me ne abin rubutu wanda za a bude a karanta nan wasu na fassara cikin malamin tafsir magabata cikin mutabi'ai kan cewa ana nihin lawal mahfuz wasu ana nihin da tattahoi dai wannan wanda Allah ya wa bayi suke budawa su karanta duk da cewa tafsirin lawal mahfuz ya kunshi gaba daya dan komai a can yake Allah ya rantsuwa da Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur wani daki ne a saman bakwai kaman matsayin Ka'aba a duniya cikin sai Bukhari haka cikin sai Muslim manzon ya bar labari lokacin da yaje Isra'i da Mi'raj sama bayan sama ta daya ta biyu ta uduwa ta bakwai yace summa rufi'a bi ila al-baitul ma'mur وذا ويدخله كل يوم سبعون ألف من لا يعودون إليه معنى إلى آخر ما عليهم cewa an ɗaga ni an kai ni wani ɗaki shi ne baitul ma'amur ita wannan ɗaki ana ɗawafi kullum mala'ika dubu saba'in ke shiga ciki ya ibadar Allah ya huta wanda suka hutan wannan ba sa ƙara dawowa sai wasu kullum haka su kullum mutum dubu saba'in sai ɗawafi mala'ika kai wasu wanda huta bai dawowa sai wasu yadda ka san ka'aba a duniya shi kuma a sama aka yi shi saman bakwai shi ne betul ma'amur Allah na rantsuwa da wannan ɗaki wasaƙafil marfu Allah na rantsuwa da rihi maɗaukaki shin ana nihin sama ana nihin al'arsh ko ne mutaman iya ɗauka da Allah ya ce wata ana sama saƙafan mafuza mun sanya sama rihi wanda aka tsare to gani da al'arshi an ce ko ma menene duna halittun gaba daya suna karkashin aishin Allah ita ce kamar inuwa ta musu tarihi ko da halitta gaba daya iya rantsuwa da rihi madaukaki wal bahr al masjur Allah na rantsuwa da teku wadda za ta kama da wuta an ce ƙarshen tashin kiyama cikin tafsirin mai inganci abin abin madogara da kuma cewa teku da ta kahe teku da ta cika a tafsirin na gabata wanda ke karara na ke karara cewa tekun ta duniya a tashin kiyama teku za ta kama da wuta ruwa ne ya sauran nima ko to ruwan zai zama zai zai gobara zai kama da wuta shine teku wadda aka maida ta ta koma wuta eh wannan shine wadal bihar sujjarat وإذا البحار سجرت hasabuk haka to wannan kenan hujja kan cewa wai da libya sujirat idan teku aka maida ta wuta shine kenan wal baharul masjur dan wadi wannan rantsuwa da Allah mai aka mai jawabin rantsuwa إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع yan wadi wannan rantsuwa da Allah rantsuwa da dutsen tur rantsuwa da littafi abin rubutawa rantsuwa da betul ma'amur da rihi madaukaki da teku abin hurawa duka jawabin rantsuwa inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka da Allah ya alƙali gobe kiyama lawaqi tabbas za ta tabbata kakkai shakka abu ne tabbatacce azaba wunin kiyama malahu min dafi kuma na azaba ta Allah ba wani mai ture ta fa in ta zo an kare kai ta kanka ba mai raba kai ta ba mai raba ka da azabar Allah malahu min dafi wata rana ne يوم تمور السماء مورا مم.
وتسير الجبال سيرا na'am yace yawma tamuru sama'u mawra wannan rana ranar da sama za ta rinka kadawa tana juyawa dan lokaci yayi yawma tamuru sama'u mawra ranar da sama za ta rinka juyawa juyawa wa tasiru jiba- jibalu sayra dutsi zai rinka me me ka ta wato me Allah ka ta wato kullu jibal kalin manfush ko wato kullu jibal kalin manfush kenan dutse zai koma kamar abdaga wanda aka nike wani wanda Allah ka cewa watara jibala tasabuha jamidatan وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء نعم الله يقول- إنه خبير بما تفعلون Allah ya ce watara aljibala tahasabuha jamidatan zaka ga dutse zaka yi tsammanin irin yanda dutse yake a duniya mai yauni mai karhi amma ga dutse wahiya tamarru marrun sahab dutse iya tahiya kaman girgije babu karhin babu shi daga san hayaki sai ka kadin manfush sai wata mambar sahaba Allah ce wannan suna Allah zai alƙan kullu shi wannan wa aikin Allah ne shi ke haka haka abin sai baka wahala zai kaza kaza a ana ga maka me wanda zai wannan aikin wa Allah ne shi ne zai haka kin zai mata dutse gari abin shekewa iya abin iska dan haka Allah wallahu khabirun bima tafalun Allah masani ne game da abin da kowa yake aikatawa yace yace fawailun fawailun lillazi فويل يومئذ للمكذبين Mm.
الذين هم في خوض يلعبون to dai ga matsayin wannan rana ga irin abin da zai kana a wannan rana Allah ya ce fawailun yawma idhin lil mukaddibin a wannan rana azaba ta tabbata ga masu ƙaryatarwa allazina hum fi khawdin yal'abun wanda suna nan har yanzu suna wasa da rayuwa kullun shagali suna maganganu kutsawa cikin maganar Allah ba kan gaskiya ba sau da abin suka ga dama kan addinin Allah to wannan mutane yawma yud'una ila يوم يدعون إلى نار جهنم دعا
hadhihi an-nar هذه النار التي كنتم بها تكذبون
Allah ya ce yau mai yuda'una ila nar jahannama da'a ranar da za a rinka yuda'una za ka tunkuda su ila nar jahannama da'a nan akwai bambancin jiha ko raka nan ana hanga zaka kenan akwai tura ta wulakanci haka za a kada su ana tunkuda su zuwa ga jahannama yace tunkudawa na ana gama kafiye yanda ake tura yan wuta tura ta wulakanci kwana da ana ana ana to ana zungu ga dake ana tura ka aka wulakanci ana tura su sai an je gab da wutar za a ce musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun wannan wa ita ce wutar da ake gaya muku a duniya kuna ƙaryatawa ba gaskiya bane afasihirun hadha أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم Mm.
إنما تجزون ما كنتم تعملون
an kawo su an danna da wuta za su wani tambaya a dan a zolaye su a tada musu hankali za musu tambaya a fasihirun hada wannan ma tsahin ne don me suke marasa imani idan annabawan Allah suka zo da mu'jiza wata ke tabbatarwa su manzannin Allah ne da hujja karar daga Allah ta mu'jiza sai ta kai tsahi ne ai tsahi ne yake yi to shi ne yanzu ga su ga wuta za ce ita ma wannan a fasirun hada ita ma wannan wuta tsayin ne am antum la tubsirun ko ba ku gani ko wadi ma nan dai za a ce isalauha fasbiru aw la tasbiru dan haka dai ba bukatar amsa ku shiga kurin ku shiga wuta ku konu da wuta kuma fasbiru aw la tasbiru ba bukatar da ku ko ku yi hakuri ma'ana ku dangana ko ku ta iyon ku ki dangana duk daya sawun alaiku ba ruwan Allah da ku ba ruwan Allah da ku an riga an kare komai a duniya ta rage gare ku ko ku iyu ko ku yi shiru duk daya Allah ta sawun alaiku kenan ba abin da zai rage muku azaba ihunku kukanku bai sa a rage bai sa a hudda ku ta kenan kun yi a banza innama tujzauna ma kuntum ta'malun yace wannan abin da ya same ku ana saka muku ne gwalgwadan abin da kuka aikata ne ba zalunci ko daya aikin ku ya ja muku wannan azaba haka za a gaya musu a cikin wuta Allah kiyaye mu Allah ci gaba إن المتقين في جنات ونعيم kai ji su kai mutanen kwarai فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم na'am nan mun je mun je mutanen manza ko Allah raba mu da su Allah kiyaye mu Allah sa mu laya na kwarai to su ga sakamakon mutanen banza kuma sai mu shurara mu je matsayin mutane na kwarai bayan Allah sa mu cikin lansu sai Allah ya ce innal muttaqin fi jannatin wa na'im lalle su kuma bayi masu jin tsoron Allah to suna cikin jannat ba ce janna ba jannat na aljanna kowa aljannoni ne gidaje ne ba gida guda ba jannati ne ta aljanna ya huce bila guda ya huce bila guda biloli ne haka annabi ya ce goraf mai faɗi goraf a faɗi goraf beni ne sama ɗaya annabi ya ce gida guda da ɗan aljanna akwai cikin gidajen akwai mai min sattin tsawon sama sittuna min fi sama ruwa bukhari haka muslim sittuna min fi sama kuma ce wannan fiya ahlu wannan gidajen gaba daya kurin matanka ne haka annabi ce ya ce wata ba ta san wata ba wata ba ta san wata ba kurin gidan shagali ne kurin gidan shagali ne kurin shi na yi da Allah ya Allah ke cewa wali man khafa maqama rabbihi jannatan Allah ce duk wanda wali man khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban Allah gobe kiyama yayi abin kware jannatan nan ana gama nau'in gidan ba bin ba gida ma iri biyu gare ka akwai gidan shakatawa a tattamana da abokai a more a yi hira kuma akwai gidan matanka daban eh akwai turaka akwai gidan mata gidan matan ga ba mai zuwa kowa ba mai zuwa shekai can eh ba mai zuwa shekai amma akwai zagamu da abokai kuma shi daban jikin shakatawa sai ana tattamana ana ana zama ga gaban Allah abin yake cikin insha Allah kenan wannan gidaje gidan gidaje ne jannata jannat yace yace jannatin wa na'im masu tsoron Allah suna da gidajen aljanna kuma da ni'ima me suke ciki fakihina bima atahum rabbuhum suna cikin morewa a wannan gidajen aga maka suna cikin morewa da irin abin da ubangiji ya ba su na ni'ima ta aljanna suna cikin shagali faki ta ake shagali ana morewa ya ce suna cikin shagali ko jin daɗin bima a ta rabbum abin da ubangijinsu ya ba su wannan kan shi wani babbar baiwa ce kuma ce wa ƙahun azabar jahim ya kare wa qama rabbuhum adabal jahim ubangijinsu ya musu kariya wuqaya ya kare musu azabar wuta wannan araba ka azabar wuta kadai maka baiwa to ga amma kariya daga azabar wuta kuma ga shagali ga ni'ima yace za a rika ba su kuzarin kulu wa sharabu kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun na'am kulu wa sharabu kaga an ci dan ana musu kama kama ka ci da kakku da mu ku ci ku sha eh na ku ne eh kamar sun mutum da ba kunta ba shi abin kamar ya dan dari dari a ku ci ku sha na ku ne kurum eh shi ana ke baki ba ku zarin kulu wa sharabu kaga ka samu damuwa ku ci ku sha hani'an barakanku barakanku na muku barka ana muku barkanku bima bima kuntum ta'malun muna muku barka da irin abin da kuka aikata a duniya ta shi alaka cewa kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya haka za a ce musu ku ci ku sha hani'a muna muku barka barkanku bima aslaftum irin da abinda kuka kuka rigai kuka yi kaga nan kenan yace fil ayyamil khaliya barkanku da sakamakon abinda kuka yi a rayuwa ta duniya a can ne aka samu wannan matsayi kenan anan ana gama ne daga nan ake samun wannan rayuwa daga nan ake neman aljanna kana samun wani ni'imomi sakamakon abin da kai a nan duniya alhamdu cikin masu aiki na kwarai duk da annabi iya bayanin cewa ɗayan ku aikin shi bai sa shi aljanna suka ce ko kai ya rasul haka ya manzo Allah ya ce ko ni sai Allah ya rinda rama shi to na amma nake maganar aikin ka shi kadai bai kai ba a baka nemar aljanna amma menene shi Allah ne so dalilin aikin shi Allah baiwa ce ta Allah mai aikin yake ba wannan ni'ima eh mai aiki mai lakta ala inna rahmatullah qaribun minal muslimin ita rahmatu Allah ga wanda Allah yake ba ita amma abin auna ne ra'ayi duk aikin da zaka da zaka yi bai kai ba in wa misali da misali a duniya haka cewa abu ɗaya abu ɗaya a ce kurin an baka kulawa da aikin koda ko zuciya ko nuhu a ce duk abin zafin ka kula kai tsaya kakka dai tsaya da Allah lebaranci ne ka tsaya ka huta in mi kake na aji ka tsaya ka huta kana tsaya ta tsaya ka mutu kuma kaga an baka aiki wannan ni'ima ɗaya ce ko ji ko duk wani ni'ima da Allah ya baka inda a ce a baka kai aka kula ta kai ta aiki za ka yarda kai ta aiki dan ta rayu dan ka rayu amma lahiya ba ruwanka ba sabatar aiki ma ba wata gaba ɗaya ta cikin da kan sana aiki shi ko ka san aikin da kurin in ta tsaya ne ko matsala ka ce eh kaza na bai lahiya ya tsaya ne amma baka san ba ma'ana yi ba wanda ka san aikin shi ko ma menene kurin da iya aikin shi Allah halice shi kuma yace ya aiki kaza na gani ya gani na ji ya ji na aiki ko na aiki yake shi ba ruwanka ko na ga dama abotar da kai saboda shi kurin amma rima Allah ya baka ka yi a makiyaye kaka aka haram kaza to wani shi take na aikinmu bai kai ba a ba mu ni'imar aljanna to amma Allah masu aikin yake saka ma da gidan aljanna Allah sama Allah yusu shi na ce hani'an barka kuma dalla bima kuntum ta'amalun sakamakon abin da kuke aikatawa yace muttaki'ina متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
Allahu akbar yace muttaki'in Allahu akbar Allah mai hikima Allah ya baka abin kaman abin ana yi a gaban ka ne kuma haka za a yi wa haka za a yi kuma ma ba a yi da kai ba dai haka za a yi mun ta Allah sa a yi da mu mai muttaki'in alama ce ta mai jin daɗi kaga mutum ya kishin gidi duk da ya kishin gida to bai problem duk mai problem bai shin gidi in kana so ka jarraba kai sai wani ya kishin gidi ka kawo kawo labari mara daɗi zama zai me kace zama zai kishin gidi na masu morewa ne kishin gidi ba mai matsala bai kishin gidi na masu na masu na masu nutsuwa ne kenan muttaki'in suna kishin gidi Allah ce Allah samu na ciki yace ala sururin akan gadaje na musamman na aljanna musafufa kuma an yi sahu ana ba ba juna kiya a an fasa ana kallon juna an fa ana kallon juna ba kiya ba ba kiya sai musafufa kuna kallon juna eh ana zama ga wannan abin zai wakana suna kallon juna musafufa kuma cewa wa zawwajnahum bi hurin 'ain duk komai ya gama kuma ya kawo wayan gari mata Allah ce maka arama musu bi hurin ain mata mai ce hur jamal haura alhaura mata fara bas kasan kuma wurin da wanda Allah ya yaba wuri ne gangariya kuma ya ce mi'in jaman al'aina mi'aina mace mai ido dara-dara masu kyau wannan ba ta kallon kowa sai kai kuma cikin arhaman yin kasa ta tarfi فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
كأنهن الياقوت والمرجان
كأنهن الياقوت والمرجان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء هل الإنسان
جزاء الإحسان إلا الإحسان نعم جزاك الله خير الله يرحمك. Allah ya ce fihin na ƙasirattu tarf a wannan gidaje na aljanna Allah ce akwai mata kasratu tarf idanta bai san kowa ba dole dole wannan ta gaba daya ba ta taba ganin kowa ba ko kanin ka kowanka kai kudin ɗanka ma can da tashi can da tashi kai kai kudin can ya ga oshi amma hurin ba a kudin ita kai kai kudin hurin ba can kuwa ba can wannan oshi ta yi shan ga oshi an masu jirgin tere oshi amma wannan bai taɓa ba kowa ya kai ba ta kallon kowa sai kai ya ce lam ya tsami su hunna in sun kabali hun wala jani ana gama irin mata ma ba mata ba na duniya ko ka shakka ko ka za ka alamu a tun da suke ko mutum ko aljani bai taba taba su ba an riga an shirya kurin sai kun je in uwa kuma annabi ya labari wani araman wa tunan wasu amsu wa tunan wasu amsu araman wa eh tunan wasu amsu araman ba gaba gaba tunan amsu musu mun hata muna ciki ruwa bukhari kuma sun tabbata manzara ke ba labarin cewa idan macen duniya ta bata wa mai imani rai ta sami matsala ya damu Allah zai gwada waccan mata ta hulɗe ga mutumin ki fa gashi nan matsala Allah hakan haka ne barwata inganta ba ko musulmi za ta ci Allah wadanki kake tara da hankali ya kusa baranki wa ya kusa baranki dawo kake tara da hankali haka Allah zai tana ganin ka matakta aljanna muna hata muna rasu eh kenan akwai stini kenan Allah ce kenan wani mutum ko aljani bai taba taba su ba sai Allah ke cewa bayan Allah fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban wai daga cikin ni'imomin ubangiji wace kuke karita ba Allah ita ba wace ce ba ta Allah ba wata ni'ima ke cikin ba ta Allah ba wace ce babu sai Allah ce iso ga ga maka mana matan a ga maka da su yace ka annahunna liyaqut wal marjan kyawun su da salu'ulu'u da aka ce diamond haka suke kyawu kyakkyawa ne kyawawa ne eh khairatul hisan Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma to kai saka mai don magana dai ko bayan Allah da cikin ne wata nima kuke karanta ba ta Allah wacce ce ba ta Allah ba kuke karantawa sai Allah ce wa hal hal me Allah ce hal zan lisan shin hal jaza'ul ihsan ila lisan shin akwai wani abu da ya dace a ba mai kyautatawa an ba kyautatawa ba wannan kiran sakamako ne Allah kun kyautata aiki a duniya shi ma kuma Allah ya kyautata muku da wannan da wannan baiwa alhamdu na ita wata kamar su cikin waƙiya ne ta hurun inun ka amsa dole makanun hurun inun ba waƙiya wa hurun in ta amsalin lu'lu'il maknun جزاء بما كانوا يعملون
na'am Allah ya ce wa hu- ta waki a can gaban harama ne ko ya ce wa hurun in mata harare masu kyawun ido ya ce ka amsali lu'ulu'il makanu nan kuma sifata an ce ya kuta mun jana ko na ce kuma kamar lu'ulu'u wanda aka ɓoye a rihe bai ba ƙura ko ɗaya a cikin shi daga an bude kun fayawa kun sake eh haka Allah ya ce can ma Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malu duk wannan sakamakon abin da kuka aikata ne a duniya wannan abin da za a game da shi ne a gidan aljanna muna fata Allah samu cikin wa'inda za su samu wannan ni'ima Allah ci gaba
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين na'am nan kuma yan wa duk wannan kayan morewa mun ji to kuma sa akwai matsalar a ce kai kana gidan aljanna ɗa ko mata ko wani naka a ƙololuwa bakwa gamuwa ko da bai kai darajar ka ba wata baiwa Allah yake masu imani ya ce wallazina amanu wata ba'atuhum zurriyatuhum bi imani duk inda suka yi imani kuma zuriyarsu kenan iyalansu a ce zuriya kenan ɗiya da mata su ma suka yi imani irin naku alhaƙana bihim zuriyata za mu gama su da zuriyarsu daraja ta ɗaya wani ta goma yake ta ɗaya ya kashi da goma dalilin wani iyayewa ɗan ne ya yi uban ibada ɗan ne iyayewa ya yi uban sai a kai uban daraja inda ɗan yake iyayen uban ne ya kai ɗan iyawa matacce ko gida ta haifi ibadar Allah eh ya kai ga wajen wajen madan can ya gama ku eh ya ta hika kuma ta nan suke suke madan su zama gigi an kuma kai ne dai shi Allah zai ga mu zuriya wuri guda duk da ya imani ya gyar imani kai wannan shi muhimmancin tarbiyyar islamiyya muhimmancin kai hawa ma iyalanka zama ta suma na kware ne amma idan ba na kware Allah ya raba ku shi kiran kalbi kware ga mu hala bada eh kana can tana zo gidan tsubu tana zo gidan boka ina kai da ta an gare kana mutuwa ko da ba abada ha abada ko ko eh ta haka tarbiyya tana kyau kan imani yace kenan za mu ga masu da zuriyar su ta kuma kake tsamanin a an kai wannan wajen wannan za a rage mai a gama ne Allah ce wa ma alatana min amalin min shay Allah ce bun mai rage komi daga cikin aikin su kurin baiwa ce ta Allah bai da naka za dalilin kai ba a rage naka shi za a daga akai wajen ka ba tare ba da an rage ma aiki ko daya ta kullu mar'in bima kasaba rahim ko ba kiyama kowa sakamakon aiki shi ne ake kan ake mai hukunci kan shi ta gaba
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون Allah akbar yatanaza'una يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم dan uwa ana wannan shirin Allah ce wa amdadnahum ana ga maka akwai wani ƙari na musamman Allah ce mun ba wani abin da aka- za ka zauna mana a ce mun musu ƙari bi fakihatin da duk wani kayan mur- marmari duk wani firuri duk kayan marmari a ce an more Allah ce za a ƙaro musu kuma wa lahamin mimma shtahun da duk wani nau'in nama ko nau'in nama ne tsuntsu ne talatale ne dondon ma kita dondon ko mi da yute ne ko ma menene duk wani nama nau'in menene ke zo na jimana ne duk wani nama yace mimma shi duk abin da ke sha'awa Allah ya tattale shi yace yatanaza'una fiha ka'asan la lagwan fiha wartatin da suka mika ma juna daga ai kama kai ma kai to barki a shante ana mika a- haka ana kama kana sha ana mika wa da haka haka ana mika juna abin sha abin sha kuma giyar lahira ce ita ta lahira la lagwan fiha wartatin ba hayaniya in ta duyi ana sha ana ana kuka ana ihu yana zage zage a wannan kalma ce ba wani hayaniya cikin ta ba kuma ɗaukar laifi ta duniya a kurin tirci nutsuwa ba hayaniya cikinta eh kuma a wannan halin kuna cikin wannan shagali kuna morewa wai ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون wai tufu alaihim gilman ala ce wasu yara suna kai da kawowa a cikin gidan wannan na aljanna ke kuna shagali kuma yara suna yawo suna kai da kawa wala wala an laba labari kamar lu'ulu haka suke eh wuta tana haske kamar su ana abun jini limar ko haka idan ana moriya ya sa wasan wuta jini limar tana wal wal wal wal iyayi haka suke ɗiyan aljanna yaran aljanna suna yawo kuna shagali kuna morewa kamar gidan ku na morewa su kuma suna kai da kawowa kuna ga wannan hasken wal wal wal suna wulwulawa kamar lu'u-lu'u wanda aka tsare mana fes haka suke ɗiyan- amma ku gane jiya bayani a baya yaran aljanna ba ɗiyan ku bane ba na nan duniya dan kaɗan shekara uku hudu biyar bakwai dan shekara ɗaya a annabi ya san ya cewa in dai mere ne ko bari ko yau yanzu sabon sabon aihuwa ne in dai ɗa ne naka to Allah zai mai da kamar kowane namiji haka zai shiga aljanna a can babu dan labubu babu dan shekara uku dan dare da he babu wannan lahira a kowa zai shiga aljanna shekara 33 tsawon annabi adam haka annabi ce za a shiga tsawon annabi kowa ke zai shiga annabi guda za a shiga har diya kanana annabi ce har kananan diya a ci mafi ɗalla ɓubu na shi kaɗa nan iya rarrahe iya iya zama mai gaji Allah gani babu wada babu babu babu eh haka da shi kun tare kurum babu ya ƙanana babu ƙanana yara wani su wannan yaran ka san ɗan adam ya so ga yaro bulbul ya kai da kawowa ko na shi akan sha'awa ga yaro ya ƙoshi bulbul ko a gidan a gidanka yaro ya kai da kawowa cikin gida ya kai da ya wasa bulbul da lahi ya dadi to can suna aljanna haske su kamar lu'ulu kuna shagalinku kuma suka suna yawo da wul wul suna girma kuna ganin su shi ne haka Allah araba haka Allah jin yace wa tuma da girmanu wa kana suna yawo ka annahum lu'lu'un makanun ana wannan shagali da Allah ce wa aqbala ba'dhum wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun na'am قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم na'am إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
aina kuma iya na ga na ga wata matsaya mun zuwa ta zama yin mu ji farko abu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nan zamu ji yanda ake shagalin ne da ake tattaunawa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka الهدى وتقع الهدى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت ولي ومولا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته